أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الناصر الحادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki wanda ya hada mu a yau biyar ga watan Ramadana ko hudu hudu ga watan Ramadan domin daura karatun mu na tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Juma'a mai albarka a yanda muka tsaya a jiya idan ba mu manta ba jiya mun tsaya ne a aya na ɗari da da ashirin uku, yanda Allah subhanahu wata'ala yake kiran banu Isra'il zuwa ga wato su tuna da irin ni'imomin da ya musu sannan su tuna su ji tsoro na ranan da a wannan ranan babu wani wanda zai iya tare ma wani wani abu ya bani Isra'ila zkuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Allah yana faɗakar da su to sabila da a baya ayoyin da suka gabata Allah ya yi magana akan alkibla walillahi almashriqu walmaghribu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah sai Allah kuma ya ɗauko maganan Annabi Ibrahim alaihi salam domin ya ɗaura dangane da magana akan alkibla na ɗakin Ka'aba أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وتكتنا يا رسول الله إذ ابتلى إبراهيم لوكتن دا ربه أبنجد إبراهيم يا جربي النبي إبراهيم دم يجربيش بكلمات دا وسكلمومي fa'atammahunna sai annabi Ibrahim ya cika wa'innan kalmomin kamar yadda Allah ya jarrabe shi da wa'innan kalmomin. Wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce wa'innan kalmomin su ne shara'i'ul Islam, shari'o'i na addinin Musulunci. Wasu sun ce wa'innan kalmomin wasu wato dokoki ne na addinin Musulunci masu tsauri, wanda Allah bai jarrabi wani mutum ya iya cika wannan abun ba sai annabi Ibrahim alaihi salam. shi yasa Allah ma ya yabe shi a wani waje yace wa Ibrahim allazi waffa Allah tajiru waziratun wizra ukhra da annabi Ibrahim wanda waffa ya cika abinda Allah ya daura masa ya jarrabe shi da shi na kalmomi an ce ayoyi ne wanda Allah ya kawo su a cikin Alkur'ani guda goma suna cikin suratul suratul bara'a guda goma suna cikin suratul ahzab guda goma suna cikin suratul mu'minun wasu kuma suna cikin sa'ala sa'ilun bi azabil waqi wanda na farko da wanda yake cikin suratu bara'a shine at-ta'ibun al-abiduna wanda duka gaba daya wato wasu abubuwa ne da suke jere na dokokin Allah masu tsauri wanda idan Allah ya jarrabi mutum da wannan abun mafi yawa akan samu feluwa annabi Ibrahim ne da Allah ya jarraba shi da wa'innan abun sai annabi Ibrahim ya cika ba tare da ya rage ba wasu suna cikin suratul azab su ne innal muslimina wal muslimati har zuwa wal zakirin Allah kasiran wal zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima wasu kuma suka ce ba waɗannan bane kalmomin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da shi wato wasu abubuwa ne da ya shafi yanke faratu da kaciya da wasu abubuwa su ma guda goma kamar yadda wasu suka kawo amma abinda malaman tafsiri suka fi rajahi akai shine wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin wato wa'innan kalmomin su ne shari'o'i na addinin musulunci wato a taklifatu na shari'an addinin musulunci wanda annabi ibrahim gaba ɗaya ya ɗauke wa'innan abubuwa wanda shi kansa ibrahim ɗin kalman ibrahim ɗin ko kuma sunan na annabi ibrahim alaihi salam luga ne na abraniya ko kuma luga ne na siriyaniya wanda ma'anarsa shine abun rahimun abun rahimun wato uba mai jin kai kamar yadda annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haɗu da annabi Ibrahim a wani dausayi na aljanna yana koya ma yara karatu ya zamanto mai tsananin tausayi da jin kai ga yara wasu suka ce wannan dalili ne ma da yake tabbatar da cewa wato Ibrahimu din ma'anansa abur rahimun ne to wa izibtala ibrahima rabbuhu ka tuna ya rasulullah lokacin da ubangijin annabi Ibrahim ya jarrabi annabi Ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi fa atammahun na sai cika su wanda Abu Hanifa ya karanta wa izittala Ibrahim rabbahu ya karanta Ibrahim akan shine fa'ili rabba kuma shine maf'uli wanda wannan shine qira'an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu amma ba qira'a bane na jamhur jamhur shin karanta shine da wa izittala Ibrahima sai aka gabatar da maf'uli akan fa'ili sabila da fa'ilin dama sananne ne shine Allah sai Allah ya gabatar da maf'uli din maf'uli din shine Ibrahim wa izibtala rabbu Ibrahim lokacin da ubangijin annabi Ibrahim ya jarrabe shi wa izibtala rabbu Ibrahim lokacin da ubangiji ya jarrabi annabi Ibrahim sai Allah ya yi taqdimul maf'uli ala al-fa'il sai ya ce wa izibtala Ibrahimu Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun ka tuna ya Rasulullah lokacin da ubangijin Annabi Ibrahim ya jarrabi Annabi Ibrahim da wasu kalmomi fatammahunna sai ya tuka su da ya tuka su kaman wato wato an tambayi Allah da ya tuka su me ka masa qala sai Allah yace dalilin cika wa'innan kalmomi inni ja'iluka lin-nasi imama zan saka ka ka zamo jagora cikin mutane wannan jagoran shine wato annabtan da Allah ya ba mu annabi Ibrahim wasu kuma suka ce jagorancin nan shine abin da Allah ya ba mu annabi Ibrahim na imani kaman abin da katada yace kenan shi ko Abdullahi ibn Abbas yace jagorancin nan shine irin rahaman da Allah ya saka na yawan annabawa cikin zuri'an annabi Ibrahim alaihi salam sabila da annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci zuri'ansa da yawan annabawa wanda shugabanmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin tsotsone na wato annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa a wani addu'a na manzon Allah yana ce ne ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'an babana annabi ibrahim sabila da annabi ibrahim a cikin addu'o'insa ya ce rabbi rabbana waj'al fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yu'allimuhum wa in kanu min qabli wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim shine annabi annabi muhammad yake ce ana da'awatu abi ibrahim ni addu'a ne na babana annabi Ibrahim alaihi salam. Kamar yadda na faɗa mana a baya, malaman tarihi da yawa sun tafi akan ma'anan Ibrahim shine abun rahim, baba mai jin kai sai aka ce Ibrahim. Wanda a wasu ƙauli an ce baban annabi Ibrahim, annabi Ibrahim ɗan tarihu ne. Amma wasu kuma sun ce ɗan azara ne, kamar yadda Alƙur'ani ya zo da nassi na cewa wa izqala ibrahimu li abihi azara amma malaman tafsiri da dama sun tafi cewa akan azara ba baban annabi ibrahim bane azara baffa yake ma annabi ibrahim ba baban annabi ibrahim bane sabila da su annabawa Allah baya cire su cikin najasa shi yasa manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama zababbe ne a cikin zababbu aka ciro shi kaman yanda yace lam yazalillahu yanquluni min al-aflad at-tahirati إلى الأرحام الزاكية من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة ما مسني شيء من أمر الجاهلية لم يزل الله ألا بجشبة ينقلني ينا شراتوني من الأصلاب الطاهرات دقتشن صفو تركاكا إلى الأرحام الزاكية زوا تشن مهيفا تركاكا واتو مهيفا نتركي yace ila abdullahi wa amina har zuwa sayyiduna abdullahi abdullahi da sayyidatuna amina ma masani shay'un min amril jahiliya babu wani abu daga cikin al'amarin jahiliya da ya same ni shi yasa wanda suke ta wato kokarin sai sun saka wa mutane fahimtan cewa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da wani masauki a gurin Allah koma bayan aljanna waɗannan ba su san manzon Allah ba bayan ba su san manzon Allah ba ba su san ubangiji ba bayan haka wannan magana ne mai kaifi mai muni kazantan magana ne zagi ce ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. kuma ba a san wani abu da ya suka dogara ba akan hadisi ba ɗaya ne tak hadisi ɗaya ne tak wanda wannan hadisi ya yi rigima da ayoyi domin ya yi tanakudi da ayoyin alkur'ani Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani ya ce ne litunzira qauman ma unzira aba'uhum an turo ka domin ka faɗakar da mutanen da ba a taɓa faɗakar da iyayensu ba fahum ghafilun wa innan mutanen rafkanannu ne Allah ne ya ce a cikin alkur'ani wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zamanto masu azabtar da wata al'umma ba sai mun turo ma wannan al'umman da manzo To yanzu duk jama'an da Allah ya ce suna tsakanin zamanin annabi Isa da zamanin annabi Muhammadu wanda ba a turo musu da annabi ba, su ne wato ashabul a'arafi wanda Allah ya faɗe su a Ƙur'ani iyayen annabi ba za su shiga cikin wannan zangon ba kuma ba za su shiga cikin rahman wato ceton manzon Allah ba. Wallahi wannan magana ne mai kaushi. Ko da Muslim ne ya rawaici wannan magana, kamar yadda suke kawowa na inna abi wa abaka finnar. to a faɗa ayan ƙur'ani yana shafe hadisi idan aya ya zo ya yi wato ya yi gaba da gaba da hadisi sai a ajiye hadisi a ɗauki ayan alƙur'ani ayan alƙur'ani kuwa ya faɗa mana waɗanda ba a turo musu da manzo ba babu wani hukunci a kansu inna allaha laysa bizallamin lil abid Allah ba azzalimi bane mabayinsa Allah bai turo maka wani manzo ba ba zai kama ka da, da, mummunan sakamako ba da mummunan azaba ba ballantana ma a ce iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata annabin ya ce a magana ingancacce an tayar masa da mahaifansa ƙwaya biyu sun yi imani da shi kuma ya nema musu gafaran Allah amma duk ba su kawo wannan sai wannan hadisi ƙwaya ɗaya tak wanda imamu suyudi ya bi diddigi na wannan hadisi ya samu cewa wannan hadisi ƙarya ne ba maganar manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam ya yi littafi guda ne suna at-ta'zim wal minna fi anna abwayir rasul fil janna to kaddara cewa muslim ne ya rawaito wannan a cikin muslim hadisai nawa ne mawdu'ai akwai su ibnu hajar ma ya cire sama da hadisi ɗari da sittin maudu'in hadisi cikin sahihu muslim kuma har gobe yahudawa suna yin dasisa domin su shigar da ƙarairayi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ne wanda daga jin wannan kalma na cewa inna abi wa abaka finnar wallahi kalma ne wanda bata yi liyaka da halaran manzon Allah ba manzon Allah ba zai faɗi wannan maganar ba wasu kuma suka yi tawili suka ce to in ma annabi ya ce inna abi wa abaka finnar yana nufin inna aba jahalin wa abaka finnar ne yana nufin abu jahal da babanka suna wuta ba wai yana nufin inna abi babana abdullahi bane domin abdullahi ya yi wafati tun annabi muhammadu yana cikin mahaifiyarsa sai da tuna amina abdullahi ibn abbas yace wannan aya na Allah da yace wa taqallubaka fis sajidina da jujjuyawanka cikin masu sujada من عبد الله بن عباس قصرا يتي من نبي إلى نبي حتى أخرجك ربك نبيا دقى النبي زوى النبي هر الله يشروك أمطين النبي أولا حديث هر ينزو wanda aka karba daga sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah akhtara min bani Adam al-araba wa akhtara min al-arab quraish wa akhtara min quraish bani hashim wa akhtarani min bani hashim fa ana khayarun min khiyarin min khiyar yace Allah a zabensa ya zabi larabawa a duniya babu kamar su a larabawa ya zaɓi ƙurayshawa babu kamar su a ƙurayshawa ya zaɓi banu hashim babu kamar su a banu hashim ya zaɓe ni ni muhammadu ibn abdullah ya ce ni zaɓaɓɓe ne ɗan zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu kuma shi wanda yake kawo irin wannan magana da da a kawo suka ɗaya akan mahaifansa nan da ka ga duka gashin jikinsa ya tashi menene an zage shi shi bai kamata a zagi iyayensa ba bai kamata a taba mutuncinsa ba shi dan asali ne shi ne nasaba ne to akwai mai nasaban da ya kai manzon Allah ne ka taba nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk wanda ya taba nasaban manzon Allah shi da abin kunya hannu bibbiyu innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wanda suke cutan Allah wanda suke cutan manzon Allah Allah ya la'ance su a duniya da lahira kuma ya tanada musu azaba na walakanci wa a'adda lahum azaban muhina ya tanada musu da azaba na walakanci ni a guri na babu cutan annabi kaman ka zagi iyayen annabi duk wannan alkhairi da ya cika duniya su suka kawo mana ba dan ya su bada ba mu samu ba in ji manzon Allah sai da ya zauna a cikin sayyidatuna Amina na watanni rahmatan lil alamin ita ɗayan ta take dauke da shi sannan ta aike ma duniya shi duniya ta same shi sannan kuma Allah a cikin rabon da zai yi na rahama sai ce to ita banda ita da ba zalimin kowa bane Allah ba zai haka ma, ma, iyayen manzon Allah ba mu ko a cikin sahihu muslim din ne idan muka ga hadisi in muka ga hadisi ya ya taɓa janabin manzon Allah babu ruwanmu da shi mu annabi muke fara aunawa a farko kafin mu kalli hadisi a cikin sahihu muslim din akwai hadisai da dama wanda malamai masana hadisi al-huffaz su suka fito da wa'innan hadisin suka ce wa'innan hadisin ba hadisan manzon Allah bane suka ce maudu'an hadisi ne maudu'in hadisi kuma hadisin ƙarya ne dasi ne sabila da haka mu kula da kyau haka za annabi annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda yanzu muke karantawa an yi sakani akan babansa wasu sun ce wato azara ne babansa kamar yadda alqur'ani ya zo da wa iz qala ibrahim li abihi azara amma wasu sun ce ba azara bane babansa shi dai ya taso a hannun azara azara wato wa yake yi wa babansa to Allah subhanahu wa ta'ala yake mana قال إني جائلك للناس إماما الله تيتو سبيلا دا أبين دا كي نتك وإنن كالمومي دا نباكا إني جائلك للناس إماما ذن سكا كان باكا شوغبانشي تكي متاني wannan shugabanci ko ita ce wato kamar yadda wasu suka faɗa annabtan da Allah ya saka a cikin zuri'ansa ya aifi ƴaƴaye annabawa ƴaƴansa sun aifi annabawa jikokinsa ma annabawa tunda annabi Yusuf jikan annabi Ibrahim ne har wani wani kaulin annabi yana cewa innal karima ibnal karimi ibnal karimi la Yusuf ibn Yaqub ibn Ibrahim la Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim innal karima lallai karimi ibnal karimi dan karimi ibnil karimi dan karimi shine yusufu dan annabi yaqubu dan annabi ibrahim alaihi salam so Allah ya jira musu annabta ne an ce shi annabi Musa shi ma jika yake yi ma annabi ma annabi ma annabi Yusuf alaihi salam annabi Dawud shi ma jika yake yi ma annabi Musa annabi annabi annabi annabi Isa ma dan uwa ke ma annabi Musa tunda in ba mu manta ba a Qur'ani ma Allah ya ambaci Maryamu da ya ukhtu Harun har malamai suka yi sabani wani Haruna ne Harunan Annabi Musa ne ko kuma Haruna ne wani zamani ya ukhtu Haruna ma kana abuki mar'afin wa ma kanat ummuki bagiya yace yar uwan Harun babanki ba mutumin banza bane sannan mahaifiyarki ba mutudiyar banza bace sai suka ce ya ukhtu Harun wannan Haruna din ana nufin harunan annabi Musa ne alaihi salam don haka annabawa dangin juna ne to annabi Ibrahim alaihi salam shine Allah ke faɗa mana a qala inni ja'iluka lin-nasi imama middin idan ka cika in ka cika wa'innan abubuwa da na baka na kalmomi to inni ja'iluka lin-nasi imaman zan saka ka zamanto jagora a cikin mutane qala sai annabi Ibrahim yace wa min zurriyyati Allah ina roƙo ka saka daga cikin zuriya na ma a samu wanda za su zamanto wato shugabanni sai aka ce to wato imaman anan yana nufin wanda suka ce imaman yana nufin annabi ne to wannan aya da ke gaba ko kuma cikon wannan aya da yake gaba ya yi nuni akan cewa imaman yana nufin nubuwa ne qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyati daga cikin zuri'ana qala sai Allah ce mene la yanalu ahadiz zalimina azzalumai ba su samun alkawari na wato ba su samun annabta na ba su samun rahama na kuma ba su samun falala na shine malamai suka ce wato masana suka ce wato wa min zurriyati idan ba mu manta ba zurriya dama mun san menene zurriya zuriya shine family ko kuma wasu wato wasu jama'a wanda tsantsansu gaba ɗaya ɗaya ne shine zuriya wanda a lugha an ce an ciro shi ne daga zarratu zarratu zarratu shine kwayan zarra sabila da lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adamu alaihi salam Allah ya fitar da ƴaƴan annabi Adamu ne a tsatson annabi Adamu kaman kwayan zarra shine aka ce wato zuriya an yi ishtiqaqin sa ne daga zarratu ko kuma daga fi'ilin nan na zara'a yazra'u zarratun wa zuriya zara'a ya kafa yazra'u yana kafawa zurriya wato wata abin da aka kafa ta ko kuma aka fitar da ita aka dasa ta wannan duka malaman lokacin sun faɗi haka duk wanda aka ɗauka a ciki kuma zai dace da abin da ake nufi a cikin wannan aya. Ƙala la yanalu ahadi zalimina a wani kira'an an karanta shi da ƙala la yanalu ahadi zalimuna akwai kira'an da ya zo da haka. Alkawari na azzalumai ba za su samu ba, sai wanda suka yi biyayya ma Allah suka yi biyayya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi biyayya ma abinda annabawan suka zo musu da shi. Na'am.
وإذ جعلنا البيت مصابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
وإذ جعلنا البيت وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود الله يتي وإذ جعلنا البيت كتنا يا رسول الله لو كتنا مكسن يولنا الآكين كعبة مثابة متترالي للناس ومتاني وعمنا كما وجيني نأمنتي واتخذوا أو نكراء واتخذوا واتخذوا كيلكم min maqami Ibrahim daga wajen da annabi Ibrahim ya tsaya musalla ya zamanto wajen ibada wa ahidna muka yi alkawari ila Ibrahim zuwa ga annabi Ibrahim wani alkawari muka yi tsakaninmu an dahira baitiya ka tsarkake gidana wato da kai an dahira baitiya da kai da annabi Isma'il wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila muka dau alkawari tsakaninmu da annabi Ibrahim da annabi Isma'il an ɗahira baitiya ku tsarkake gidana wato baitiya shine mene ɗakin ka'aba Allah ke nufi kenan liqa'ifina ma wanda za su zo suna zagaye gidan suna tawafi domin neman yardan Allah wal atifina da wanda suke makwabtaka da gidan suke cikin gidan suna bautan Allah war ruka'i sujud da kuma wanda da suna ruku'u da wanda da suna yin sujuda annabi ibrahim alaihi salam kafin ya je ga dakin Kaaba yana Falastin ne domin a Falastin aka haifi annabi ibrahim bayan ya yayi wani tsawon zango a Falastin ya zo shi wato can ƙasan Sham, Suriya kenan, ya zauna a Suriya. Daga Suriya, nan ne Allah Ubangiji ya kiranye shi da ya je can yadda Ka'aba yake. Lokacin da ya tafi wajen da Ka'aba yake lokacin babu wanda suke rayuwa a cikin garin Makka, sabila da yadda garin Makka yake da tsananin zafi da garji, kuma babu ruwa a garin gaba ɗaya. Allah ya kira shi da ya tafi garin Makka domin ya je ya ɗaga ɗakin Ka'aba kamar yadda za mu karanta a gaba. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كما يتزام كرنتا أقبا أكتي يا فتو تفيا تارد ما تنسى سارة wanda bai taɓa samun aihuwa ba a hanya yana tafiya sai ya ci karo da wato fadawa na wani azzalumin sarki to yana tare da matansa ne dama aka ce kafin ya isa wajen da zai haɗu da wannan fadawan an ba shi labari dama akwai wannan sarkin a hanyar da zai shige kuma wannan sarkin yana kwace mata aka ce sai ya ɗauki matarsa Sara ya saka ta cikin akwatinsa sai ya ɗaura a kansa suka tare shi daga ina ya faɗi daga inda yake ina za ka je ya faɗi yadda zai je me ya akan ka yace kaya na ne suka ce sai ka sauke suka sauke da ƙarfi suka buɗe sai suka ga kyakkyawar mace ce sai suka ɗauke ta sai wajen sarki sarki ya ganta ya ga kyau ya ga sufa ya ga jamala a tattare da ita ya tambaya annabi ibrahim wannan me take maka yace wannan kanwata ce annabi ibrahim bai ce matarsa bace aka ce wannan yana daga cikin abubuwan da annabi ibrahim bai nemi uzuri da su ranar alkiyama sabila da matarsa ce amma ya ce kanwarsa ce sai wannan sarkin ya ce fadawansa su fita da annabi Ibrahim a basu lokaci da shi da matan Sara sai wannan sarki ya miƙo hannunsa ya taɓa Sara ko zai taɓa Sara sai aka ce sai shokin mai ƙarfi ko kuma wani irin tsawa mai ƙarfi ya zo ya fusge shi da tartsatsin wuta aka ce annabi Ibrahim yana waje amma yana hango duk abin da ke faruwa cikin wannan ɗakin Allah ya masa kashe shi وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الممكنين aka bude masa malakutun sama da ƙasa yana gani da idonsa gaba ɗaya sarkin sai ya razana da ita sai ya fahimci da akwai wani babban al'amari tattare da ita sai ya kira fada sai ya ce a fita da ita aka fita da ita ya nemi afuwanta ya ba ta haƙuri dalilin ba ta haƙurin har ya ɗauki kyautan kuyanga daga cikin kuyanginsa mai suna hajara ya mata tukunci da shi ya bata. Ita kuma da ta fita sai ta ba da wannan abin da aka mata tukunci da shi mamujinta annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim kuma sai mai da ita sadakarsa. Ana tafiya kuwa sayyidatuna Sara bata taɓa samun aihuwa ba shekaru da yawa da annabi Ibrahim sai gashi kuma wato ita hajara ku yangan da aka bata wadda ta ba mu mijinta har ta ɗauki ciki sai aka ce sai kishi irin nasu na mata ya kama ta sai tafiyan mata gagara tafiyan ta ji cewa ba za ta iya ƙarasa wannan tafiya a da ita ba sai da hajara ne aka ƙarasa wannan tafiya suka tafi suna tafiya kafin a isa makama ciki ya girma cikin annabi Ismail alaihi salam suna shiga garin makka lokacin naƙuda ya kama ita kuma hajara ita kuma tsara dama ta koma tun a baya hajara ta aiki da ga wajen shiru babu ruwa ba kowa babu wasu jama'an da suke rayuwa a wannan wajen sai can annabi ibrahim ya ce allah fa ya yi kira allah ya umarce shi da ya juya ya koma sham ya batta a nan ta ce ya za ka yi kamar ni a nan ba kowa ba wanda na sani ba mai tsebe min kewa ga yadda wajen yake ya ce Allah ne yake kira don haka ba zama tace idan dai Allah ne yake kira ka tafi sai tafi ya koma sham ya batta aka ce ta aiki annabi Ibrahim annabi Isma'il yana kasa yana kuka ita kuma tana tunanin yaya za a yi ta samu ruwan da za ta bashi ya sha sabila da kishi aka ce sai ta yi sassarfa ta hau dutsen marwa sai ta yi sassarfa ta hau dutsen safa sai ta yi sassarfa ta hau dutsen marwa sai da ta yi haka sau bakwai sai Allah ya saka wannan sassarfan da ta yi cikin rukuni na aikin hajji duk wanda ya je aikin hajji bai yi wannan sassarfan ba kaman bai yi aikin hajji ba Allah ne ce inna safa wal marwata min sha'airillah فمن حج البيت أو إتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما faman tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim safa da marwa yana daga cikin mene alamomi na ayoyin Allah Allah ya ce wa man hajjal baita wanda yayi aikin haji ya ziyarci wannan gida mai albarka fala junaha alaihi ya zamo masa dole dan malamai suka ce fala junaha alaihi ba wai ana nufin babu laifi bane in ya ga dama in ya ga dama kare a fala junaha alaihi ya zamo masa dole an ya tawwafa bihi ma yayi dawafi tsakanin safa da marwa in yayi gut ta yi sassarfa sai ta hau dutsen safa in ta yi sassarfa sai ta hau dutsen marwa tana tunanin ko a wannan tsakanin da ta samu wani wanda zai kawo mata gudumawa ya kawo mata ɗauki na yadda za ta yi da ɗan jinjirinta da ke kwance tana cikin wannan halin gurin da yake kwance sai Allah ya turo mala'ika ya bigi fikinsa da gurin kafafuwan annabi Ismail din alaihi salam sai wajen ya fashe da ruwa wajen ya fashe da ruwa mai ƙarfi ita kuma da ta zo sai ta kama taɓa ruwan tana ce zamzamul mubarak zamzamul mubarak zamzam zamzam ma'anan zamzam ka takaita ka takaita ka takaita sai ruwan yana takaita kaɗan yana komawa kaɗan yana komawa kaɗan har ya zamanto yana bulbula ne ɗan daidai daidai wanda malamai suka ce ba dan ta ce zamzam zamzam ba da wannan ruwan duk duniya sai an sha ruwan zamzam amma sabila da Allah ya nuna wato ban mamaki da mu'ujiza da karama irin na waliyai wannan ruwan zamzam din babu yadda masarautar Saudiya bata yi ba domin ta ja ruwan zamzam daga iya harami na Ka'aba ya je gidan sarki ana kunna shi a famfo a sha sun gagara duk kimiyya da technology da aka samu a yanzu ruwan ya gagara sai dai kowa ya zo kamar yadda talaka zai sha haka za a zo a ɗiba a kai wannan ma wani karama ne na musamman dalilin haka sai wannan ruwan zamzam din ya zama dan korama haka to dama a al'ada larabawa idan suka fito ba su wato makiyaya ba su tafiya kiwo ta gurin da babu ruwa to me dabbobin su za su sha su ma me za su sha to daga nesa sai larabawa makiyaya sai suka hangi tsuntsaye suna shawagi a wannan eriyan da zamzam din yake sai suka ce tabbas a wancan guri za a samu ruwa dan ba za ka ga tsuntsu a guri ba sai gurin da za a samu ruwa sai suka kada dabbobin su suna kada dabbobin ko sai suka zo suka cimma sai da tuna Hajara da ɗanta Annabi Isma'il da wannan korama suka nemi alfarma daga gurinta suna son su zauna su yi makwabtaka da ita suna son su zauna su kiwon dabbobin su ta yarje musu a nan ne fa annabi Ibrahim ya ko annabi Ismail ya koyi larabci saboda annabi Ismail shi babansa ba balarabi bane babansa ba abrani ne zama da su da ya taso a cikin su sai zamanto yana yin magana da irin yaran su irin yaran su kuma shine larabci su suke daga yanin suke shi yasa ake kiran bangaren wato wato iyalan annabi Ismail da ma larabawan maka gaba ɗaya ana kiransu al-arabul musta'ariba ne akwai al'arabul ariba akwai al'arabul muta'ariba akwai al'arabul muta'ariba akwai larabawa ainihin tsuran larabawa zuriyar su ne adawa da samudawa da makamantansu akwai arabul muta'ariba akwai arabul muta'ariba wanda aka ce waɗannan su annabi Ismail su ne al'arabul musta'ariba sabila da yaran su ainihi ba larabci bane sun zauna ne da larabawa sai suka koyi larabci sai iyalansa gaba ɗaya suka tashi cikin larabci suka iya kamar yaro karami a ɗauke shi a kai shi garin fulani sai ya taso cikin fulani sai zaman to fulatanci ya iya ga dai shi in ka gan shi ba fulatani ne amma ainihin sa ba fulani ne suka wato suka aike shi ba aka ce anan ne annabi Ismail alaihi salam ya taso cikin su har mahaifiyan eh, eh, eh, eh, su wa'innan larabawan suka ba wa jatumarsa wato kyauta na wasu dabbobi wanda dabbobin Allah ya albarkace su dabbobin suka hayayyafa suke da yawa wanda aka ce wannan dabbobin a wani kaulin aka ce har annabi Muhammadu ya riski gado na wa'innan dabbobin annabi Ibrahim bai sake dawowa garin Makka ba sai bayan annabi Ismail ya girma har ya yi aure sai annabi Ibrahim kuma ya dawo shi yasa malamai suke sabani suke da sabani tsakanin su akan waye azzabihu azzabihu shin Ismailu ne ko kuma Ishaqa ne wasu suka ce azzabihu Ishaqa ne sabila da Ishaqa shine aka aife shi daga baya Ismailu shine aka aife shi daga farko don haka azzabihu ishaqa yana da shekara goma sha uku ne annabi ibrahim ya yi mafarkin ya yanka shi shi kuma annabi isma'il alaihi salam tun yana jinjiri ya rabu da mahaifinsa annabi ibrahim sai da ya kai kusan shekara talatin ya sake haduwa da babansa annabi ibrahim to shine allah subhanahu wata'ala yake faɗa wannan isma'il din allah yake cewa wattaku Allah ke cewa wa idda annal baita ka tuna lokacin da muka sanya wannan gida mafabatan linnasi matattara ne ko kuma makoma ne na mutane wa amnan kuma waje ne na aminci wattakhizu min maqami ibrahim musalla ku riki wajen ibada daga makamin da annabi ibrahim ya tsaya wanda ake kiransa makamu ibrahim wanda duk wanda ya je aikin haji zai ga makamu ibrahim yana nan daga cikin sha'airullah shi ma yana kewaye shi yasa masana suke cewa duk ibadun da ake yi a cikin garin makka na aikin hajji girmama sha'irullahi duka girmama sha'irullahi in ka je makamu ibrahim ka girmama sha'air ne na wajen da annabi ibrahim ya tsaya idan ka yi safa da marwa ka yi sha'air ne na sayyidatuna na sayyidatuna hajara alaihi salam idan ka je arfa ka raya sha'air ne na haɗuwan annabi Adamu da sai da tuna Hawwa dan tun lokacin da suka zo duniya ba a haɗu ba sai a nan arfa ne suka haɗu wannan an sauke ta a Indiya ne wannan ma an kai shi wata uwa duniya sai a Indiya suka sai a sai a arfa suka haɗu idan dawafi kai shi ma da akwai abin da kake kwaikwaya sai aka ce to idan za a kwaikwayi wani annabi domin isansa ko za a kwaikwayi wani waliyi domin isansa to bigiran manzan Allah shi ya fi cancanta da a girmama shi sabila da annabi ya fi kowa. Shi yasa malamai suka ce wallahi kabarin annabi ya fi ko'ina, ya fi Ka'aba, ya fi maƙamu Ibrahim, ya fi al'arshi, ya fi kursiyu, ya fi sammai, ya fi kasai, a duk duniyan halittun Allah babu wajen da ke da daraja kamar wajen da manzan Allah yake kwanci. malamai suna da sabani akan wani waje ne yafi daraja tsakanin masallacin Makka da masallacin Madina su suka ce masallacin Madina shike gaba ladi bai adilu turban damma a'zumahu tuba li muntashikin minhu wa muntasib babu wani kasa a duniya wanda ke da darajar da gurin da Annabi Muhammad yake kwance yake da shi babu shi Imam Ahmad ne yace las samawati sab'i ko sammai guda bakwai ba su kai wannan waje ba walal arsha ko al'arshu bai kai wannan waje ba walal kursi ko da kursi ma bai kai wannan waje ba kai wala kulli shay'in babu wani abu cikin komai wanda ya kai a hada kadarinsa da gurin da manzon Allah yake kwanci babu wannan wajen Allah ne nuna annabi ne nuna Ka'aba yace ki sani ke dakin Ka'aba mumini kwaya ɗaya darajarsa a gurin Allah ya fi darajarki annabi ne ke faɗa maɗakin kafin haka ai alƙiblan da ake juyawa a fuskanci makka ko a fuskanci ɗakin ka'aba ba wai Allah yana gurin bane ba wai ana nufin ɗakin Allah ma'ana in ka je da ka samu Allah ne a ciki ba kamar yadda ake tsokanar kakannin mu fulani wai aka ce wani ba fulatin ya je aikin hajji ana dawafi da ya kalli ɗakin ka'aba zai ce gogan na shiki to ba ba irin yanda yanda wato wato wato zato ne irin na wannan amma duka irin sharrin da ake yi makakanin mu fulani ne ba gaskiya bane irin sharrin da ake makakanin mu fulani ne to ɗakin Ka'aban ba wai Allah yana ciki na zaune bane a kafin wato a juyo a mai da ɗakin Ka'aba alƙibla Kudus ake kalla ita ce alƙibla Allah sai ya juyo da da da, da, da alƙibla ta dawo ɗakin Ka'aba me yasa aka mai da alƙibla ɗakin Ka'aba da ana fiskanta sabila da ɗakin Ka'aba a garin aka aiki manzon Allah. Annabi shi ne alƙiblan ba Ka'aba ce alƙiblan ba, ku sani. Annabi shi ne alƙiblan ba Ka'aba ce alƙiblan ba. Kace Imamu Malik a masallacin manzon Allah wani ya tambaye shi ce, Zan yi addu'a ina zan fuskanta, zan fuskanci gabar ne ko ko zan fuskanci kabarin annabi ne. Sai ya nuna masa ya ce ka fuskanci kabarin annabi. fahuwa ƙiblatuka wa ƙiblatu abika adam wannan kabari da wanda ke cikin kabarin su ne alƙiblanka su ne alƙiblan babanka annabi adamu don haka alƙibla ma ba wai domin wato makkan tana da wani daraja ne na daban ba wanda ya bata darajar shi ne manzan Allah shi ya bata darajar ba wai ita ne a karan kanta take da darajar ba kasancewan annabi a garin aka haife shi don haka madina sai ta samu darajan da annabi a cikin ta yake kwance shi yasa duk duniya babu gurin da ya kai madina daraja babu shi duk duniya babu wajen da ya kai madina daraja sabiya da haka abinda zamu fa'idantu da shi a wannan wato fadin Allah subhanahu wata'ala na wattakhizu min maqami ibrahim musalla wato akan riki wato wasu gurabe na waliyai na salihai ana neman albarka wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala a wa'innan wazajen, amma ba wai ana neman ka ƙulla cewa wa'innan waliyan da su taimake ka bane. Waliyi ba zai taimake ka da kuma wasu da abin da Allah ya taimake ka, sai dai shi waliyi dai iya zama maka tsani a gurin Allah, a maka domin sa, wannan ya tabbata. Kamar yadda aka rawaita cewa Sayyiduna Abdullahi bin Umar yana bin duk gurin da ya san annabi ya taɓa tsayuwa a wannan wajen ya yi ibada ko ya yi wani abu sai ya je ya tsaya a wannan wajen ya nemi albarkan wajen ya yi ibada a gurin har ibnu taymiya yake su kansa akan haka a cikin iktida usratul mustaqim yake cewa wannan irin ta'ada ne na yahudawa su ne waɗanda idan magabatansu ko salihi ko annabi ya gabata sai su mai da guraren da da gurabensu ya zamanto ababen wajen da suke yin ibada a gurin wanda wannan ma kamar suka ne a janibin sayyidina Abdullahi ibn Umar to maqamu Ibrahim ma sha'airullahi ne kuma waje ne wanda annabi Ibrahim ya tsaya don haka babu laifi annabi ko waliyi ko gidan da aka aiki annabi ko wajen da ka san waje ne mai albarka ka je wannan wajen ka yi ibada domin neman kusanci da Allah ba ku laifi ba ku laifi ba kuma ina nufin bautan kabari ba masu bautan kabari sun san me sun san abin da suke kuma an san su dan mafi yawa idan aka ga wato dake magabatan mu suna da tsantsan wato wato wato suna da tsantsan girmama sha'ani na shehunai za ka ga akan je gurin kabari a yi addu'o'i wannan duk ba laifi ba ne duk ba laifi ba ne sai dai bautan kabarin ne a yi ɗawafi ma kabari ko a yi ma kabari wani abu na girmamawa wanda ya shiga haddi shari'a yana kama da shirka wannan kuma kafirci ne baya cikin musulunci amma babu laifi wanda ke cikin kabari Allah zai iya bashi albarkan da baka da shi wannan kuma gaskiya ne yana rubuce cikin littattafan sunna alima man alima wa jahila man jahila wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta shine zaka ga wasu jahilai kaman sun kewaye ilimin duniya gaba daya idan suka zo wai su iya abin da suka fahimta na ilimi wai wannan abun shine daidai abin da ya saba ma nasu ba daidai bane to ƙarya ne wa haka kulli bi ilmin ali duk ilimin ka akwai ilimin da baka san shi ba kullin ladhi yad'i bi ilmi ashiya'in jahilta alinta sha'an wa ghabat anka ashiya'u ka faɗa ma mai ikirarin ya san wani abu to a isar masa da cewa abu kaɗan ka sani abin da baka sani ba su suka fi yawa sabila da haka wato babu laifi kamar yadda magabatan suka faɗa girmama asarul anbiya'i da asarul auliya'i wannan duka babu laifi ko kuma ibadu a wa'annan wajen domin neman kusanci da Allah wannan dukka babu laifi tunda gashi nan Allah yana faɗa mana abin da ke aikin wato abin da ake na ibada a- a- na dawafi da makamantansu dukka girmama sha'air ne na wasu magabata annabawa ne ko kuma waliyai wattakhizu min maqami ibrahim musalla ku riki wajen ibada daga maqamin annabi ibrahim alaihi salam wa ahidna muka yi alkawari tsakaninmu da annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il me yi alkawarin an tsira baitiya ku tsarkake ku biyunku ku tsarkake wannan gidanawa litta'ifina ma wanda da su zo suna zaga wannan gida domin wato wannan wato wannan daki na ubangiji domin neman kusanci da Allah wal akifina da kuma wanda suke zaune a dakin dindindin suna bautan Allah ko kuma masu makwabtaka da wannan dakin war rukka'i sujud da kuma wanda da suna ruku'u suna yin sujuda a cikin wannan ɗakin. Na'am.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آلنا وارزق أهله من الثمرات من من آمن أعله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا منا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم كتنا لوكة ونن النبي إبراهيم وند أبايا أكتي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى to wannan annabi Ibrahim ka tuna da lokacin da yake ce rabbi ja'al hadha baladana minan yake addu'a sabila da an yi sabani tun a wato malaman tafsirin Qur'ani sun yi magana biyu tun a ayan baya wajen qala wa min zurriyati wato Allah ka saka daga zurriyana wasu suka ce wa min zurriyati istifham ne wato yana tambaya Allah hadda wasu daga cikin zurriyana wasu kuma suka ce wa min zurriyati ba istifham bane wa min zurriyati tana nufin wato addu'a ne yana roƙon Allah wa min zurriyati Allah ka saka ma hadda wanda suke cikin zurriyana Allah sai ce qala la yanalu ahadiz zalimun ahadiz zalimin azzalimai ba za su samu alƙawari na wanda nake yin sa tsakanin tsakani da waɗanda suke min biyayya ba sai kuma wa idza ana albayta masabatan lin-nasi wa amna wattashizu min maqami ibrahima musalla wanda akwai hadisi wanda Abu Nu'aym ya fitar da shi cikin Hulyatul Awliya Mujahid ya rawaita daga sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yace anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam akhadha bi yadi Umar radiyallahu anhu manzon Allah ya rike hannun sayyidina Umar famarra ala al-maqami sai suka shige maqamu Ibrahim faqala lahu sai sayyidina Umar yace ya nabi Allah hadha maqamu Ibrahim ya annabin Allah wannan shine maqamu Ibrahim qala na'am sai manzon Allah yace eh qala sai sayyidina Umar yace ala nattakhizhu musalla ala nattakhizuhu musalla ashe ba za mu rike shi wajen ibada ba sai Allah ya saukar da wattakhizu min maqami Ibrahim musalla daga faɗin sayyidina Umar sai Allah ya saukar da wattakhizu min maqami Ibrahim musalla yana umarnin a ɗauki wajen wajen ibada shi yasa idan ka je maqami Ibrahim akwai sallan da zaka yi a wannan wajen sai ka tashi kuma sallah ne na neman albarka da neman kusanci da Allah to Allah ya ce to ka sake tunawa wa iz qala Ibrahim lokacin da Ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha baladan amina Allah ka saka wannan gari na Makka gari ne mai aminci amincaccen gari warzuq ahlahu sannan ka azurta mutanen wannan gari minas samarat minas samarati warzuq ahlahu minas samarati ka azurta wato wanda suke zaune a wannan gari mazuwa wannan gari mina samarati daga ƴaƴan itace masu albarka amma man amana minhum billah wanda a cikin su yayi imani da Allah qala sai Allah yace ya amsa yace amma wa man kafara wanda ya kafirta fa umatti'uhu qalilan zan jiyar da shi dadi dan kankani daga wannan duniya thumma attarruhu sannan na taro shi ila azabin nar zuwa azaban wuta wa bisal masir makoma yayi muni idan dai har mutum ya samu kansa a irin wannan bigire bai zaman to ya ji dadin duniya da dadin lahira ba wannan an ansa addu'an annabi Ibrahim ne alaihi salam tunda wannan gari gari ne bushashshi ba a musu ruwa gari ne wanda ba su da arziki amma da zuwan manzon Allah suka samu arziki yanzu ka duba arziki irin na kasan Saudiya ka duba arziki irin na kasan ka duba kasan idan ka shiga irin kayan marmari da kayan ciye-ciye da kayan da zaka na gani wanda idan ka bai taba gani ba in dai ba wai irin nan ka ji ba wannan duka amsa addu'an Annabi Ibrahim ne alaihi salam sabila da yace rabbi ja'al hadha baladan aminan ka saka wannan gari ya zamanto amincacce duk abin da mutum yake ciki idan dai har ya je ya fake da wannan ɗakin na Allah rihabul huda manarul anbiya'i to duk wanda ya je ya fake da wannan wajen ya zamanto aminan amincicce idan aikin hajji ka je kai aikin hajji aikin hajji wanda ake kiransa alhajjul mabrur manzon Allah ya ce duk wanda ya je zai dawo kaman yanda mahaifiyarsa ta aife shi bai da laifi ko kwaya ɗaya sabila da mene ya je baladan aminan amma kada mu manta da wani abu duk darajar da wannan gida yake da shi duk darajar da wannan masallaci yake da shi wallahi ba shi ya ba mu kansa wannan darajar ba abin da ya ba shi wannan darajar shine samuwan manzon Allah a wannan gari da manzon Allah dan Najeriya ne da Najeriya haka da ta zamo ta fi ko ina daraja da a Najeriya aka haife shi sai yasa zaka ga annabi lokacin yana garin makka komai a cikin makka ake amma annabi yana komawa madina dan a nuna maka abun ba a makka yake ba annabi na komawa madina sai gaba ɗaya abubuwan suka koma madina gaba ɗaya alkhairai suka koma madina sabila da annabi muhammadu ya koma madina markaz na musulunci ya koma madina kuma haka ya ci gaba da dawwama har a yanzu Madina ita ce markaz na musulunci akwai abubuwan da ake duk na shakiyanci wanda ake kaiwa a zaga da shi a cikin ƙasar Saudiya amma garin Madina Allah ya ƙaryan mutum ƙaryan mutum wannan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya wuce wasan mai wasa ya shiga wargin mai wargi masu rabo ne suke yin tsere tsere a nan marasa rabo kan ana zuwa da kaga suna darewa suna ce su sun zo ziyarar masallaci ne ba sun zo ziyarar manzon Allah bane annabi kuma ya ce man hajja wa lam yazurni faqad jafani wanda yayi aikin hajji bai zo ya ziyarce ni ba ya mun wauta da ka zo ziyarar masallacin gunwa ka zo a masallacin ya gina masallacin ya assasa masallacin ba manzon Allah bane manzon Allah ne masallacin ai to su suna ta kokarin wai da ziyaran annabi wai ziyaran annabi ma shirka ne idan da haka je sai dai ka ce kayi niyyar ziyarar masallaci sabila da annabi ya ce ba a kulla ziyara sai zuwa guri uku daga masjidul aqsa sai kuma alharamain garin masallacin makka kenan da masallacin madina wai ba a kulla ziyara sai zuwa wannan wazajen na haka ba za a ziyarci annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wannan duk rashin sanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kuma neman a saka ma mutane tsatsa a zuciyarsu suna ganin manzon Allah ɗaya yake da mutane ɗaya yake da mutane annabi ba irin sauran mutane ba ne kabarin annabi ya shige a ce ya shige a ce wato wato wannan gurin a ce wai wanda ya ziyarci wannan wajen ya yi shirka ma Allah annabi ne ya ce Allah kada ka saka kabari na ta zamanto wato kaman gunkin da za a mata bauta Allahumma la taj'al ba'di kabari wa sanan yu'badu Allah kada ka sanya kabari na a bayana ta zamanto wata gunkin da ake bauta mata to kana zuwa ma za ka ga wasu suna kore ka suna ce maka shirk shirk wai shirka ne ka je gurin annabi ka sambanci kabarin annabi alfazari yace laqad faza man labba wa dafa wa zarahu wa man raga fi zaka turabi izarahu wa in kunta lam tablug ukayya diyarahu bi hubbi rasulillahi narju diwarahu fa kullu muhibbin fal habib fa kullu muhibbin fal habib lahu hasu yace laqad faza man labba wanda yaje yayi labbaika allahumma labbaika ya rabauta wa dafa yayi dawazi bayan nafa wa zarahu yaje ya ziyarci mai gida manzon Allah waman raga fi zaka turadi idarahu ya turmuza hancinsa a wannan kasan na kabarin manzon Allah wa in kunta lam tablug ukhayya diyarahu yace kai dan uwana idan baka samu rabauta na ziyaran manzon Allah ba to ka sani bi hubbi rasulillahi san annabi ma ya ishe ka bi hubbi rasulillahi da san annabi ne narju jiwarahu muke kwadayin ni makwabta da makwabtaka da shi wa kullu muhibbin duk wani mai soyayya to ya so wanda zai so amma fal habibu lahu hasbu san annabi ya isan masa duk mutanen duniya su ka in annabi ya so ka kara bauta wallahi duk mutanen duniya su so ka amma in annabi baya tare da kai fau fau fau babu kai babu rahaman Allah babu kai ba rahaman Allah ba a kulla ziyaran Bilalu ya kulla ziyara daga gurin da yake a Habasha ya ziyarci kabarin manzon Allah ba a kullawa yana gida yayi mafarkin manzon Allah manzon Allah yana tambayar sa yana ce wannan wani irin jafa'i ka mana wannan wani irin jafa'i ne ka mana sabila da tun bayan wafatin manzon Allah Bilal ya tattara kayan sa ga yace shi bai gane zai zauna yayi a Madina ba babu manzon Allah yayi mafarkin manzon Allah yana ce masa wannan wani irin jafa'i ka mana ka nisance mu ka nisance mu washi gari sai kawai ya kullo tafiya sai Madina yana zuwa Madina yaje ya fada a kabarin manzon Allah yayi birgima a kabarin manzon Allah yayi kuka a kabarin manzon Allah wajen waye zo wajen kabarin manzon Allah yazo ba masallaci yaje ba kabarin yaje ya durkusa yayi kuka yayi birgima a gurin yana rubuta a cikin siyar Imam Zahabi ya kawo shi cikin Sirru Alamin Nubala. Ibn Kathir ya kawo shi cikin Bidaya. Al-Mubarak Fawri ya kawo shi cikin Rahiqul Maktub. Masana tarihi da yawa sun kawo irin masana tarihi na musulun na, na, na wanda suke tafiya kan tasawuf ma irin su Yusuf Nabahani ya kawo shi cikin Hujjatul Alamina Hujjatullahi alal Alamina ya kawo shi cikin irin irin su Anwarul Muhammadiyya da makamantansu. su. amma fa su ba su karanta irin wannan su kawai alakan su da karance karance da abin da za su fahimtar da mutane a sunnan da suka sani shine su fahimtar da mutane annabin nan daidai yake da kai ba ka fi shi da komai ba ko kuma bai fi ka da komai ba mutum ne dan uwanka ba maraba sabida da Allah ya ce kulinna ma'ana basharun mislukum yuha ilayya tunda Allah ya ce kulin da ma ana basharun mizlukum sajida da haka annabi Muhammad mutum ne kaman kowa bayan ya ce ana sayyid waladi adama wala fakra ni ne shugaban ƴaƴan adamu ba alfahari nake yi ba ana awwalu man tashaqqa man tashaqqa anhu al-ard wala fakra ni ne farkon wanda ka sada take ce na fito ba alfahari nake ba ana awwalu shafi'in ni ne farkon mai ceto ana awwalu mushaffi'in ni ne farkon wanda za a ceta wala fakara kuma ba alfahari yake yi ba kai a wani ruwayan annabi ce adamu wa man dunahu ina adamu ne uban mutane gaba daya to da adamun da wanda ba shi ba ta hata liwa'i suna karkashin tuta na sai na ja tutan a tafi na wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dina bilal alaihi salam yana tashi daga kabarin manzon Allah sai ya juya sai koma gida sai sai dina hakan da wucin suka rike rigansa suka kama wato magiya har za ka zo ka fita mu sai ka mana kiran sallah kai mana kiran sallah sai ko ya hau mimbari ya hau ya hau gurin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kafin ka ce ne mutane sun cika suna kuka sun tuna da zamanin manzon Allah an dade ba a ji muryan ba sai suka ce sai suka ji kaman annabi ya dawo ne sabila da wannan kiran sallar na biladu ya da haka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada gobe idan muka dawo za mu sake maimaita wannan aya na 126 insha Allah wa iz qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير Allah ya ji mana bukatunmu Allah ya taimake mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka taimaka cikin gudanar da wannan karatu Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya musu bukatunsu masu neman addu'a a gurin mu kowane iri ne Allah ya saka musu Allah ya biya musu bukatunsu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم